أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu darasi na gaba a cikin littafin al'arba'una annawawiyya za mu tashi hadisi na alhadisu salisu wal ashirun hadisi na ashirin da uku malici an abi malikin al'ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغضو فبائع نفسه famu'tiquha aw mubiquha rawahu muslim malik ce hadisi daga malik al-ash'ari Allah karir da a gare shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambata cewa at-tuhuru shatrul iman tsarkaka ko kuma ka ce tsarki wannan ana kiran shi shine shatrul iman shine rabi ko kuma wani kaso daga cikin abin da ya shahi imani a bayanin cewa a ƙuhur shatrul iman wani ɓangare ne wasu suka fasarta shi da cewa almuradu bi shatri huna suka ce aljuz'u wani ɓangare ne na imani ya ce la annahu an nisfu bi ainihi ba ana nihin cewa ba rabin imani ne ka cokam a ana nihin wani kaso ne dai daga cikin abin da ya sha imani wasu daga cikin malamai suka ce a abin da ake nihi alma'ana annahu yudha'afu thawabul wudu'i ila nisfi thawabil iman ana lillimka ladan yin alwala kenan shi daukan tsarki ya kai har zuwa kusan rabin irin ladan da ake bada wani imani wasu suka ce abin da ake nihi da Allah shatru ana nihin rabin imani kenan da ala'aiti hal mu ɗauki ma'anan cewa abuhur abin da ya shahi tsarkaka shakurul iman wani kaso ne daga cikin imani tsarkaka yin alwala wani kaso ne daga cikin imani bayan manzalla sallallahu alaihi wasallam ya kare wannan bayani sai ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan alhamdulillahi mutum ya ce godiya ta tabbata ga Allah wannan yamla'ul mizan yana cika ma'auni a gobe kiyama a lokacin da aka zo awon aikinka da aikina da aikinki a gobe kiyama to wannan kalma ta alhamdulillahi tana cika mizanin mutum shi yasa kul wa raddid dauman wa da'iman kowane lokaci ka rika faɗan cewa alhamdulillah alhamdulillah ko da kana cikin halin da bai da daɗi ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah saboda wallahi kana cikin wasu ni'imomin da ba na wasa ba a daidai lokacin da wani zai iya ba da duniyan nan da abin da ke cikinta gaba daya mukabil a kambacin ya samu wannan ni'imar da kake ciki za ka samu mutum a cikin yanayi mai kyau lahiyar shi laube da matsalan komi ya miƙe gaban shi sai ƙara don bai samu kuɗi ba sai da ga cewa gaba ɗaya ma kamar rayuwa ya rako mutane ne ka ce alhamdulillah mutum nawa yake da duniya yake da kaza yake da kaza yana can a jehe bai san abin da yake ba inda za a ce wani ka ba da duk abin da ka mallaka don a baka wannan lahiya wallahi zai bada da gudu da rarrahi akwai wani daga cikin malamin mu yake ba mu labarin wani mutum mai kuɗi mutumin yana yana da kuɗi sosai kuma yana son kuɗi sosai yana bin wani mutum miliyan goma sha wani abu yanzu wannan mutumin sai ga wani ga halin da yake ciki kar aje ya mutu bai ka kudin da ya bashi ba ya yi kokari bubbuga ya samu ya haɗa yi wane ne da ya zo ya gaida shi bai da lahiya ya ce wani ga kudinka na lokaci kaza da kaza da kaza da kaza wallahi da ya miƙo mashi da ya amsa kawai watsa su sai ki faɗa me zai da su kuɗin banza kuɗin mene ne shi yanzu abin da yake fama ya za a samu lahiya dan adam saboda duk wani abin da kai kai ta kama da shi idan ka yi shi kai shuru misali yanzu bakar lahiya ka ta likita aka gama gwaje-gwajen duniya aka ga kasa ma gane me yake damun ka to dan sauran tsammani ka ce to tunda akwai kuɗi bari a wata kasashen waje sai ku je can ma a buga a kada a raya a kasa gane ina ne aka sa gaba yanzu shi kenan mutum sai ya komo idan ka komo nan dole ka miƙa al'amuranka zuwa ga allamul gudu yanzu me zai biyo baya shine kawai sakankancewa da sarewa akan cewa ita duniyan nan dai to kai zaman kwana ne kake mata to billahi lazi mutum ya gode wa Allah wani daga cikin malamai ke bada labarin wani abokin shi sun hoto suna tafiya sai ga mutane a cikin manya-manyan motoci ana ta fantamawa ana ta abubuwa sai ga ce kai ya ce wani muna ina aka raba wani abubuwa sai ce ka ce ka gode ma Allah ni'imar da kake ciki sai ya ɗauke shi daga nan suka ta yi likita suka je likita mutane a zube mala wasu a ƙasa wasu a saman gado wasu suna nishi wani yana wayo Allah wani an yi kin a gehen shi wasu sun yi tagumi ya ce wannan rishin lahiyar da aka raba ma waɗannan mutanen gaba ɗayansu mu muna ina aka raba shi ya ce ka gode ma Allah ni'imar da kake ciki halin da kake ciki kama Allah godiya ka gode wa Allah lillahi al'amru min qabl wa min ba'd Allah shi yake da al'amari gaba ɗaya ka gode mashi ka dogara a gare shi ƙara maka zai yi kana godewa yana ƙara ma la in shakartum la azidannakum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa mutun ya ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah tamla'ani waɗannan kalmomi guda biyu suna cika aw tamla'u ko kuma suna cika ma baina samawati wal ard abinda ke cikin tsakanin sammai da ƙasai subhanallahi alhamdulillah ka rike ki rike subhanallahi alhamdulillahi ladansu yana cika tsakanin sammai da ƙasai sammai da ƙasai tsakanin sammai ba a ce ba a sama sama ɗaya da ƙasa ɗaya a sammai gaba ɗaya guda bakwai da ƙasai gaba ɗaya guda bakwai ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir wani alheri kai wani alheri wallahi babu babu wani alherin da yake wani alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da aka irin waɗannan kalmomi su zamanto mana kamar wani abu na a cikin rayuwarmu da za mu yawan maimaitawa subhanallahi alhamdulillahi subhanallahi alhamdulillahi ga abun mamaki in aka je awon ayyukan ka gobe kiyama sannan kuma ga abun mamaki a cikin abun da ya shafi rayuwarka na yau da gobe zaka ga haɓaka da ci gaba billahi azim idan ka rike waɗannan kalmomi subhanallahi alhamdulillahi subhanallahi alhamdulillahi mazalla sai ya ci gaba da cewa salatu nurun sallah haske ce sallah haske ce ga mai yinta a cikin rayuwar shi a cikin kabarin shi a gobe kiyama lokacin da ake tambayar 'yan wuta ma salaka kun fi saƙar me suka ce suka ce ƙalu lam na minal musallin me kai ku ta saƙara kuna kallon ina ya aka yi haka wannan hauƙin da bala'i ya faɗa muku da suka buɗe bakin suka ce bumma cikin masu yin sallah kenan rishin yin sallah matsala ce mai girma wadda ɗan adam zai haifar ma kanshi tashin hankali da firgici da tarka-tarka kaga ta suka lam naku minal musallin kuma suka ce wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin kenan waɗannan su ne matsalolin da suka haifar musu da shiga wancan wuri wanda yake mara albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu kenan da haka salatu nurun sallah haske ce ka kiyaye yinta akan lokacinta yinta a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan kuma sallah ta zamanto damuwa ka ce kowane lokaci ya zamanto cikin zuciyarka kowane lokaci kana tunaninta kana tunanin yinta kana tunanin lokacinta wannan wajibinka ne kuma ka ɗauki kafa ka taimaka makaranta a koya maka sallah eh idan mutum ya shekara sattin a duniya yana sallah in ka ga sallah zaka tausaya mishi ba kama kanka adalci ba duk wasu harkokin rayuwa an yi wane ne gwagwarmaya an tashi an haɗi an yi wane ne amma baka iya sallah ba wallahi ka taɓe kayi asara ka gaggauta tuba hajiya ki gaggauta tuba ki koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ki je ki koyi sallah ka je ka koyi sallah ka san yanda ake yin ta ya ya kamata ka yi ta wannan wajibin ka ne sannan manzo Allah ya ce was sadaqatu burhanun sadaka hujja ce sadaka hujja ce yani hujja ce wadda za ta taimaka maka akan samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ya zama to a cikin tsarin ka akwai abin da ya shahi sadaka za ka riƙa bayarwa waɗanda ba su da za ka iya riƙa taimaka musu wannan wajibin ka ne wannan iya da mahimmanci ƙwarai da gaske dukkan wani mutum mai imani ya kula da haka ya zama to a dukiyar da Allah ya baka ba kawai ka riƙe ka yi ƙarƙadab ya'ani babu wanda zai iya taɓawa kai kai da kanka ma baka taɓa mu yadda ya kamata yadda Allah ya hore maka wa ahsin kama ahsan Allahu ilaika ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka Allah ya zaɓe ka ya fifita ka ba kyau ka mutane ba ba tsawo ka mutane ba gajarta ka su ba muni ka su ba kaza ka su ba ba wani hazaƙa da fasa'a da kaifin tunani da kai hankali da kaifin basira ka su ba kawai Allah ne ya zaɓe kai baka sai ga mutane ga wani mai kaifin basira da tunani da hange da wani da wani ne talaka amma kuma ka samu wani gashi nan balidi ne wawa wawa sakar sakar amma kuma kudin gasu nan lissafin su ma da Allah bai iya ba Allah kenan dan ya gwada muku cewa shi yake bayar da falala ga wanda ga dama daga cikin bayan shi to wannan iya da kyau mutum mai imani ya kula da wannan Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki kenan wa sadaqatu burhanun mazalla ce wa sabru diya'un as-sabru diya'un shi haƙuri haske ne ya salam haƙuri haske ne ga ma'abucin shi duk mutumin da yake da haƙuri to Allah ya haɗa mashi alherin duniya da lahira saboda zai yi haƙuri wajen bauta wa Allah subhanahu wataala zai yi haƙuri wajen barin abin da Allah ya ce a bari sannan kuma zai yi haƙuri cikin mu'amala ta zamantakewa yau da gobe da haka Allah ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ba wani tantancewa da wani hisabi da kaza kawai Allah zai cika musu ladan su ne Allah sanya mu daga cikin masu haƙuri Bahaushe yake cewa mai haƙuri shi yake dahwa dutse kuma ya sha roman shi eh in dai zaka zama mai haƙuri ki zama mai haƙuri to an ƙare in Allah ya baka da matsala tsakaninka da ubangijinka subhanahu wata'ala sannan kuma baka da matsala tsakaninka da mutanen da kake rayuwa a cikin su duk abin da ka gani zaka iya jurewa kai haƙuri lokaci ne ba maganan zamantakewanka da wani ba ba zaman maganan zamantakewanki da wacce ba kowa ne a duniyan ma ka cokam ta karewa za ta yi za a zo a waye gari ka allam yagnau fiha ka allam tagna bil ams kaman ba a yi ba shuru ina wacce babu ina wane babu ina wane ne babu ina tsari kaza babu mulkin wane babu ku yi haƙuri ku yi haƙuri komi lokaci gare shi komi lokaci gare shi duk yanda mutum ya cika tsauri ya cika wane ne ku haƙuri in kuma kai in kai alheri kanka kama idan ka muna ma kuma kanka kama in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha Allah ya ce in kuka yi alheri kanku kama in kuka muna ma kanku kama da haka mutum ya haƙuri asabaru diya'un haƙuri haske ne manzalla ce wal qur'anu shi kuma alqur'ani hujjatul laka hujja ce a gare ka akan ka samu rahmar Allah hujja ce a gare ka akan ka samu gidan aljanna hujjatul laka yani zai mutu maka abun kafa hujja abun bi wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anar hujjatul laka alqur'ani kenan sannan kuma au alaika manzalla ce ko kuma hujja a kanka akan azabtar da kai a ce maka ai an aiko da alqur'ani baka yi aiki da shi ba kenan kaga qur'ani yanzu ya zama to mi hujja a kanka wajen a sa ka cikin azabar Allah saboda ka yin aiki da abin da ya zo a cikin shi da haka kowane lokaci ka rika roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya sanya alƙur'ani ya zamanto hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah subhanahu wataala mana tawfiki to wannan ƙur'ani mai girma yan uwa musulmi bayanai kullum ana ta yi ana ta maimaitawa ana ta karawa tun daga mataki na farko yani tun daga ƙololuwa kasau nasiha ce shakundum wanda kowa da kowa yana cikinta mu yi ƙoƙari mu riƙo da alƙur'ani mai girma karanta shi bibiyan sauraron shi aiki da abin da ke cikin shi wallahi babu wani ni'ima a cikin rayuwa wanda ya kai alƙur'ani mai girma babu wani jin daɗi wanda ya kai alƙur'ani mai girma babu wani abin da ɗan adam zai ɗaga karan hanci da shi sama da alƙur'ani mai girma karanta shi aiki da abin da ke cikin shi an ƙare ka zamanto za ka karanta shi sannan kuma kana aiki da abin da ke cikin shi wallahi duk mutumin da Allah ya mashi wannan kyauta to tabbatar da cewa shi da rayuwa alhamdulillah sai dai ma Allah godiya kawai alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal qur'anu hujjatun laka aw alayka al qur'ani hujja ce a gare ka na samun rahmar Allah ko kuma akan ka alayka ko kuma akan azabtar da kai kenan in ka aiki da abin da ke cikin shi hujjatun laka in baka yi aiki da abin da ke cikin shi ba hujjatun alayka manzo Allah yake cewa ku bari in raskwanan muku da rayuwar dan adam gaba ɗaya raskwanan ta yayi ke mazallacin kullum nasu ya hudu dukkan mutane za su wayi gari za su wayi gari su yi sammako kowa ya huta ba haka ake ba a tashi gwagwarmayar rayuwa kowa wannan ya kada can wance ya kada can wace ta wacce ta kada can haka ake kullum nasu ya hudu to amma kuma waɗannan mutane da suka suka fita suka fansama a ban ƙasa to amma ya raskonan abin da ya shahi alaƙa su da Allah subhanahu wataala yake muzalla ce fa ba'i'un nafsahu akwai mutumin da ba'i'un nafsahu zai sayar da ran shi ne zai sayar da kanshi ne dukkan hutan da za ka yi sayar da kanka ne za ka yi in ma ɗaya cikin abu guda biyu fa mu'tiquha ko mai yantar da kanshi daga gidan wuta yani aikin da zai aikata ya ta yi kasuwa saboda ya samu rihin asirin da zai bauta Allah subhanahu wataala ya huta wajen aiki ne saboda ya samu rihin asirin da zai bauta Allah ya taimaka wa addinin shi ya taimaka wa rayuwar shi ya taimaka wa al'umman da yake cikin su saboda ya samu ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wataala fa mu'tiquha yana mai kokarin yantar da kanshi duk mu'amalan shi gaskiya tsakanin shi da mutane yana kokarin kiyayewa gurgurun hali fa mu'tiquha mazalla ce au mufiquha ko kuma ya zamanto wanda zai durmiyar da kanshi ne cikin azabar Allah subhanahu wataala idan ya huta mu'amala ta haram ƙarya annamimanci yi da mutane gulma hasada wane ne kaza kaza kaza duk wani hayaniya da datti irin na zuciya shine abin da yake bibiya yana aikatawa to wannan kaga ya huta ya sayar da kanshi amma cikin abin da zai zamanto mishi halaka ne a wajen Allah subhanahu wataala wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a cikin wannan hadisi da haka yan wa musulmi wannan hadisi kwarai hadisi ne wanda in muka bibiye shi muka aiki da abin da ke cikin shi za mu samu alheri mai yawa kuma za mu fahimci abin da ake cewa rayuwa fatan mu Allah subhanahu wataala ya bamu tawfiq ya bamu dacewa sai hadisi na 40 na 24 wanda shi ma hadisi ne wanda yana da tsawo sosai kuma yana girgiza zuciyar dan adam wanda zai zama tuman a darasi na gaba insha Allah ta'ala fatan mu abinda muka faɗi Allah subhanahu wataala ya sanya mu tarayya a cikin lada kuma Allah ba mu ikon aiki da abinda muka saurara na aiki na bari kuma Allah ba mu ikon bari Allah ya shirya da mu ya shirya da zuriyar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا الله غفر تامنا غفر تام ما يفهمه الله غفر تامنا غفر تام ما يفهمه الله كسانيا دمو دسو غبادي مكاري da iskan duniyar nan lahiya da zurriyar mu da sauran al'ummar musulmi gabaki daya fatan mu Allah subhanahu wataala ya tirsasa zukatan mu akan aikata ayyuka managarta da za su samu yarda mu samu yarda Allah subhanahu wataala duk wani abin da yake na ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya tirsasa zukatan mu akan barin shi da nisantan shi Allah subhanahu wataala ya shirya da mu ya shirya da zuriyar mu ya shirya da shugabannin mu da sauran al'umma gabaki daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته